وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na asabar 29 ga watan jumada al-akhirah hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga ashirin ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokacin da ya wuce mun tsaya kan aya ta ɗari da sittin da shida a cikin suratul araf a yau za mu tashi a kan aya ta 167 a cikin ita sura bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
الله مدعوكين سركي yana labarta mamu al'amurra na yahud an kawo kissa ta mutanen nan wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabta da ranar asabar na kassu yi farauta ta kifi a wannan rana suka kangare suka fiddo wata dibara ta daban wanda kifin zai rinka shiga wata rana su yi farauta shi wata rana mun ji a ƙarshe mi ya kasance gare su Allah maɗaukakin sarki ya hallakar da waɗannan mutane da maida su burwai bayan haka shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce wa'id da azana rabbuka kai annabi ka ambata masu lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da cewa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhu su'al adab Allah yace zai aiko wasu yahudu man yasumuhum su'al adab wanda zai gana musu mugunyar azaba tun daga wannan lokaci har zuwa tashin alqiyama ila yawmil qiyama inna rabbaka lalle tabbas Allah ubangijinka la sari'ul iqabi mai gaugauto azaba ne wa innahu la ghafurur rahim Allah madaukakin sarki kuma mai yawan gafara ne mai yawan tausayi ne ga bayin shi wa in ta'azzara rabbuka Allah madaukakin sarki ke faɗa ma annabi cewa ka ambata musu id lokacin da ta'azzana rabbuk Allah madaukakin sarki ya sanar ta'azzana da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ma'anar shi ya sanar saboda asalin sani yana zuwa ne daga kunni min azana min al'udun ma'aluma tana shiga ne daga kunne wadda ake iya aji a iya a sani wasu malamin suka ce ishtiqaq nashi daga kunne ne to sai ya zama da akwai azana bi ma'ana azana asalin abi na to lokacin da ka tsara masa hamza zai zama adana shi ne ake mai da wannan hamza ɗin alif zai zama adana أذناك ما منا من شهيد سكتي ما ألا من سندك ما منا من شهيد باب دولي ولد ذي شهيد أكن هكا كنا كودي يزمو آذنا ننكما أنا يتعدي دشي أذنا shi ma yana da ma'ana ta sanarwa sun ma'azzana mu'azzinun mai sanarwa ya yi sanarwa ayyatu hal'iru innakum la sariqun dan haka wasu malamai suka ce da adana da azzana dukkan ma'anar shi guda ɗaya ne abinda ake nufi dai sanarwa wasu suka ce a'a adana بمعنى يا سنر وأذن بمعنى نادى يا كرا akwai sanarwa kadai akwai kira dan sanarwa to shi ne azzana suka ce to a nan za mu ga ba azana ba ne ba azzana ba ne ta azzana ne a ɓangaren sarrafa in aka ce ta fa'ada ya nemi yin abin da da bai yi shi ba haka alima ya sani allama ya sanar ta'allama ya nemi sani abin da bai iya ba ya koye shi kenan kowa ya san ta'allama ya nemi ilimi to in ka zo ne ma'ana a yanzu me za ka ba wannan kalma na farko al-imam ibn jarir al-tabari yana ganin cewa ta'azzana ma'anar shi ya sanar to yanzu ta'allama ya sanar ne ko shi ya sani shi dai ya nemi sani shi ne ta'allama kenan a ce ta'allama ta'azzana ya sanar ibn abdiyya ya ce wannan a ce ya sanar alawar da ta fa'ala ya ce gaskiya akwai rashin kwanciya hankali haka yi ra'abba wa fihi kanakon min haisun sarf akwai rashin kwanciya hankali wajen ɓangaren larabci saboda aka ce ta fa'ala shi ne ya yi da kanshi ba ya yi ba wani ba kenan wa in ta'addana rabbuka la yab'athanna alaihim suka ce lokacin da Allah ya sanar su kuma irin su ibn abdiya suka ce a'a yayin da Allah ya tabbatar dan haka sai ya kamana wa in ta'addana dinnan wasu malaman suka ce ya sanar wasu malaman suka ce ya yi umarni wasu malaman suka ce ya wajabta wasu malaman suka ce ya yi rantsuwa alimamu ibn kathir ya ce da ya ce laye ba'atan da don ya nuna maka cewa jumla tana dauke da rantsuwa shi ma dai al'imam ibn atiyya ya ce kai in dai aka zo magana rantsuwa nan bata ma taso ba ya ce wai wannan lamurin ce take sawa suna cewa rantsuwa ce a ce Allah ya yi rantsuwa da ya ba a kan na alaihim ila yau qiyamati ya ce wajen dai na fabri wannan abu ne wanda yake gaskiya ya yi nisa a je a nemo wani abu daban amma dai ba magana rantsuwa ba amma dai al-imam ibn kathir ya tafi akan cewa wannan jumla wa iz ta'azzana rabbuka tana kunshe da abin da ke kama da rantsuwa haka farko da rabi akan haka yake la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati Allah tabbas zai aiko ba su ila yawm al-qiyamati zai aiko masu wanda zai gana masu bala'i har ranar tashin al-qiyama to su din suwa shin mutanen nan ne wanda aka maida su qirada wanda Allah madaukakin sarki yace fa kullu lahum kunu qiradatan khasi'in muka ce musu ku zamo burwai abin askantarwa abin nisantarwa daga rahama Allah to baitin kuma sun koma burwai ta kakani za a cewa za a aiko masu wanda zai gana masu azaba a tashin alkiyama malamin da karka cewa wannan alama yahudu waɗanda suka biyo baya jikokin waɗannan ne ana masu tahdi Allah ya ce ba waɗancan waɗanda suka wuce kaɗai ba saboda lalaci da yahudu suka sifantu da su ba waɗancan wanda aka hallakar da su ba aka mai da wasu burwai a'a lalatattu ma wanda suka biyo masu baya da wanda suka zo zamanin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya riga ya sanar Allah ya riga ya dauki alƙawari Allah ya riga ya dauki alwashin la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhu su'al azab Allah zai aiko masu su yahudu man yasumuhu su'al azab wanda zai gana masu mummunan azaba har ranar tashin alƙiyama to wani ne wannan wanda Allah madaukakin sarki zai aiko ma yahudiyawa wanda zai gana masu mummunan azaba wasu malamai suka ce bukta nasar ne alfajiri wanda ya yi wa yahudiyawa mugun alkaba'i ya yi masu mugun kisa to shi ake nufi wasu malaman suka ce a abinda ake nufi larabawa wanda za su zowa daga baya wanda za su yaƙan yahudu su ake nufi wanda za su gana masu azaba har zuwa ranar tashin alkiyama malamai suka ce yahudu cikin tashin hankali suke har ranar tashin alkiyama Allah na ɗauki kalbi a cikin suratul Isra ya ambata fa idza jaa wa'adu أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا Allah ya faɗi abin da za su kasancewa su Yahudu a kan shi, sannan abin da za su samun kansu a tsakiya sannan a ƙarshe ga abin da zai samu gare su za su wasu a ban ƙasa kamar yadda za mu ji nan gaba a ƙarshe dai al'imam ibn kafir ya ce in kiyama ta mako mataimaka na masihar dajjal ya ce su ne yahudu don haka a ƙarshe kuma musulmi isa ibn maryam tare da mahdi su ne za su yakan masihar dajjal yahudu suna bayan shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin cewa sai an kai ga yahudi yana nadewa bayan icce iccen na cewa zo bayana ga ba yahudi nan ya lame wa in ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'al adab wanda zai gana masa mummunan azaba shi ma wajen azaba wata irin mummunan azaba ne wanda zai zo wanda Allah zai turo wata irin azaba ce zai gada mai yahudu malamai suka ce aljibiya damar zamanin musa alaihi salam an karɓi jiziya ko dai na shekara bakwai ko na shekara sha uku ga yahudu ba da jiziya nau'i ne na wulakanci suka ce abin da ake nufi da su al'adabi adam shi ne a sa su surunka ba da jizya wasu malamai suka ce ƙasƙanci da Allah ya buga mai yahudu Allah ya ce wa gulman alaihimul maskana Allah ya sa mai yahudu ƙasƙanci duk inda suke ƙasƙantattu ne a duniya ko da ta wani alama na gasu sun taso suna da daula suna da kuɗi sun rike ilimi sun rike tattalin arziki ƙasƙanta suke ababen da ke faruwa a duniya suna nuna ƙasƙancinsu tare da ababen da suka mallaka na kuɗi da ilimi da sauran ababen da suka bambantu da mutane da su wannan ƙasƙanci shi ma azaba ne akwai azaba kamar ƙasƙanci wasu suka ce alkharaji wanda suke biya shine ake nufi da azaba ɗin wasu malaman suka ce a'a azaba shine yaƙansu da za a yi kuna da sun zo sun kama gari mafalistinawa falistinawa nan su suka zo suka tarda a garin suka zo da suna gine-gine suna kame wajejensu su kashe wanda suka kashe wanda ya tsira ya tsira kundin mara yaki na ƙarshe sakamakon wanda ya bada amma tare da hakan kuwa suka ci nasara kai ka kake ganin cewa inna haula ila shirzimatun qalilun ɗan ƙwararrun mutane ne su ba yawa ba su ba makamai ba kana masu kallon ne sai da mana kamar yadda hausawa ke cewa wankin hula ya kai kadare da kana ganin kawai sanamilu alaihim mailatan wahida sai aka waye gari wajen hula ya kai ka dare ba wannan kadai ba an kashe masu an takaita masu an masu banna tare da haka har abada in suna zaune a filistin hankalinsu ba zai kwanta ba sa'ada ta wannan rayuwa shi ne ka wayi gari hankalinka na kwanci ba ka da tsoro amma duk abin da ka tara a wannan rayuwa in ya zama na duk kowane lokaci kana tunanin wani abu ya sauko kan gidanka kana bacci ya hallaka ka kai da iyalanka kana tunanin nan kusa kusa fa akwai mugun abin da zai zo to irin wannan haka ƙane rayuwa za ta yi daɗi da irin haka kullum mugun da suke jira mun buga misali ba su ɗai ba cewa wani lokaci kwanciyar hankali ta fi kuɗi kwanciyar hankali ba wai kuɗi ba ka san dai ana sa lafiya gaba da kuɗi ko in ba ka lafiya duk abin da ka tara kana iya ka kashe shi a wannan rashin lafiya ta ko da wata ce ba da in baka da lafiya in ka tara shi kana iya ka bada shi saboda ka samu lafiya me ya fi kenan kenan lafiya ta fi zuciya to wannan lafiya din malamai suka ce kwanciyar hankali ta fi wannan lafiya suka fi gami bayani da akuya za ta iya kafarta ta kare amma ta ci gaba da ciwo tana ciwo hatta wanke kafarta ta dawo daidai kuma ta ci gaba da sha'aninta rishin lafiya ba ta hana ta ta ci abinci ba ba ta hana ta ta yi kiwo ba za ka ga kafa a karye amma kuma tana ci tana sha suka ce inda za ka gane tsoro mugun abu ne ɗauko kura ka aje kusan wannan akuyan abincin na gaban ka kaga za ta ci duk in ta ji za ta sa baki ta kalli wannan kura ba za ta ci abincin ba har yunwa ta kashe ta wannan ta nuna maka kwanciyar hankali ita ce sa'ida to muka abin da Allah ya bai hudu a yanzu Allah ya zarafce su da waɗansu mutane wanda su mutuwar ba suke nema mace za a je a kashe mata ɗiya kaza ta zo tana ayyiriri tana goda ta ci nasara ta samu shahidi kaza to in Allah ya zara ta ta da mutane wanda suke san mutuwa kamar yadda su yahudu din suke san rayuwa mugun abin da yahudu suka samu Allah ya jarabce su da mutanen filistini mutane ne wanda Allah ya ce mai yahudu wadda ta ji dannahun a harafan nasi ala haya za ka tarda yahudu sun fi kowa waɗan rayuwa to yadda suke kaɗan wannan rayuwa su kuma mutanen filistin haka suke kwaɗan mutuwa damar yaƙi Allah ya jarabce ka da irin wannan sai haƙuri بشبان يرون الموت مسدا وشيبا بالحروب مطردين إن الله يجرب سيكا لثماني يرون الموت مسدا سنا غنن أموت wannan shine cin nasara shine daraja wa shibin bil hurubi mutarrabina da tsohi wanda suka san yanayin yaki dubbana ta taso samari su ba da kai kaka ya kamata a fuskanci lamari tsofi su ba da shawara to duk wanda aka jarabta da wannan to an jarabta shi da magwaro ba tsoro kuma mutuwan muke so ko kuma ga tsoro kuma ga faɗan rayuwa to har abada hankali da yahudu ba zai kwanta ba la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man ya suhu al'adar Allah ya ɗauki alkawarin cewa sai ya aiko ma Yahudiyawa har zuwa ranar tashin alkiyama man ya suhu su al'adar wanda zai gada masu mummunan azaba. Inna rabbaka lalle tabbas Allah Ubangijinka na sari'ul iqabi mai gaugawar zuwa da azaba ne. wa innahu ga wanda ya saba masa kenan wanda ya bar hanyar shi Allah madaukakin sarki zai gaugauto da azaba zuwa gare shi wa innahu lalle tabbas Allah kuma la ghafurur rahim mai yawan dafiya ne ga wanda ya bi shi ko da ya saba mashi zai yafe mashi wanda ya imani da shi ya yi imani da ma'aikin shi ko da ya saba ma Allah Allah madaukakin sarki zai mai yawan gafara ne ga wanda ya saba mashi wa inna rabbaka la dhurmaghfiratin lin-nasi ala qulbihim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ga mutane ala zulmihim akan zalunci da suke yi wa inna rabbaka la shadidul iqab قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تنق- لا تقنطوا من رحمه الله يا اولاد da kuka yi shishigi kuka wuce iyaka akan al'amuran Allah ya ce ka faɗa masu la taqnaqu min rahmatillah كف يوم الأملاك برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ألا بقى تتكينا يا إليهمك قبايا إنه هو الغفور الرحيم ألا تبسيني مي يا إليهمك قبايا ولا سنة ويتا كما ألا سيني مي توسين بايش إن ربك لسريع العقاب wannan shi ne ke nuna tawazin wanda alkur'ani ke tafiya kan shi Allah ba zai kone muku alƙawarin za a yi muku kaza na bala'i ba za a muku mugun abu iri kaza a duk lokacin da ya faɗa muku Allah mai tsananin kawo ne shadidul iqabi sai ce wa innahu laghafurur rahim inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim kinan Allah yana auna yana hadawa tsakanin wannan da wannan in ya zama da waɗanda suka saba ma Allah ba za su ji daɗi ba to waɗanda suka bi Allah za su ji daɗi ɗan adam Allah ya yi shi bai abu banza ko da ya zama da akwai tsoro wanda ke biyo shi baya wanda zai ta ya guje ma abin da bai so ko kuma akwai kwadai wanda ke yan giza shi gaba dan adam bai abu banza duk abin da ya zo ba sakamako gare shi ba tsoratarwa cikin shi bayan da za a yi wannan abu ya tabbata zai iya ya fara amma nan da nan za a warware a ga shiru amma abin da ya zo dama akwai tsoro wanda kake yi tsoron nan yana tura ka zuwa ka je kai abin da ake son ka yi in ya zama da akwai wani abu mai romo wanda kake kwaɗayin ya tabbata to wannan zai sa mai aiki ya yi aiki ɗabi'a ta ɗan adam ce to don haka Allah yake haɗa tsoratarwa da kwaɗaitarwa a cikin ayoyi daban-daban in yace amman ladina kafaru wa amman ladina kafaru bi wa amman ladina kafaru wa kazzabu bi ayati llahi wa liqa'ihi إلى كذا تجد فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم كذا in aka ambata wanda suke mutanen banza sai a biyo ga waɗanda suke mutanen kirki da labari in aka zo da labari na wuta sai a zo da labari na aljanna shine at-tarhibu wat-tarhibu din inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gaugauto da azaba ne ga waɗanda suka saba mashi kuma Allah mai yafiya ne ga wanda suke sun yi laifin in sun yi laifin ko da ma in dai ya zama musulmi ne ko da masu laifin ne Allah madaukakin sarki yana yafe musu
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙaffa'nahum fil arab fil ardi umaman su yahudu muka yayyanka su fil ardi a cikin ƙasa umaman suna al'umma daban-daban minhum salihun wa minhum duna zalik cikin su akwai mutanen kirki wa minhum duna zalik cikin su akwai wanda ba haka ba wa balawnahum Allah yace muka jarabce su wa balawnahum bis sayyiati ya bil hasanati was sayyiati Allah madaukakin sarki yace muka jarabce su bil hasanati da ababe wanda suke na jin dadi was sayyiati da ababe wanda suke munana la'allahum yarji'un don su komo ga Allah maɗaukakin sarki wa qata'nahum fi ardi umama Allah yake muka rarraba su fil ardi aban qafa umaman suna kashi kashi al'umma nan gungu nan gungu can gungu waccan ƙasa suna da gungu waccan ƙasa suna da gungu waccan ƙasa suna da gungu shi ne wata yayyan kasu fil ardi a ban ƙasa umarman suna al'umma daban-daban to a nan sai aka ce minhum salihuna wa minhum duna zalik cikin su akwai mutanen kirki cikin su kuma akwai mutanen banza malaman tafsiri suka ce waɗannan wani yahudi ne daga cikinsu shin waɗannan ne wanda aka ambata a baya al'imam ibn fahim ya ce wannan aya ma ba ma su da alaƙa da waɗancan mutanen wanda suka gabata wasu malaman suka ce a'a yahudu ne wanda aka yi su bayan annabin Allah Sulaiman sannan kuma kamun annabi Isa su ne aka samu wanda cikinsu akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza a cikinsu min huma sadiquna wa minhum duna zalik shi wanda mai magana yace me yasa haka saboda bayan annabi Isa alaihi salam ya zo yahudu sun kafirce da shi ta kasa ne za a samu minhum salihuna wa minhum duna zalik mutumin da ya kafirce ma annabi Isa ta kasa ne mutum zai zama mutum salihai kuma yana akan kafirci to don haka yace kamun zuwan annabi isa aka samu waɗannan mutanen amma bayan zuwan annabi isa a'a wannan magana ce za ka ji kamar tana da ƙarfi amma in muka san cewa allah maɗaukacin sarki ya ce cikin ahlul kitabi akwai ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun ahlul kitabi ne su sawaba ba dai bane ahlul kitabi minhum ummatun qa'imatun cikin su akwai al'umma wanda suke wajen qiyamul layli ma suna tashi dare da rana suna salloli يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين كذا أهل الكتاب أقوي ملكة المتاب حتى زمن النبي أي أقوي وند سكي سو عبد الله بن السلام وند سكا برو يهوديا جنزو سكا دو سكا إيماني دمائك صلى الله عليه وآله وسلم كذا وند من الصالحين منهم الصالحون ومنهم دون ذلك akwai waɗanda suke ba mutanen kirki ba Allah madaukakin sarki a wata ayin da yana cewa wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun cikin su umma akwai mutanen kirki akwai wanda ba mutanen kirki ba mafiya yawan su lalatattun mutane ne mafiya yawan su abin da suke aikatawa ya yi muni wa balawla sai muka jarabta su bil hasanati da ababe wanda suke masu daɗi ga lafiya ga abu wanda yake na ci da sha nan shi ne ake nufi da alhasanat ai ababe wanda suke alhasanat wannan صفة لموصوف محذوف أي الأشياء وتنجس في حسنات ما سكوا abin da ake nufi da ababe masu kyau a nan ana nufin ababe wanda suke na jin daɗin rayuwa ga lafiya ga ababe wanda suke za a more rayuwa da su wasan gidaje aka jarabce su da ababe wanda suke monana na rashin lafiyoyi da bala'o'i wanda suke bin su zamani bayan zamani dukkan wannan Allah madaukakin sarki ya yi hakan ne la'allahum yarji'un dan su komo hanya dan su komo abinda Allah ke so wannan aya tana nuna Allah yana jarabta mutane kamar yadda ya faɗa a cikin wata aya bisharri wal khairi wa nabluukum bisharri wal khairi fitna za mu jarabta ku da sharri da kuma alkhairi dan mu ga tsaka za ku Allah in ya so zai iya buɗe maka jin daɗi hanyar kuɗi hanyar jin daɗi hanyar samu ga lafiya ga komi dan ya ga shin za ka gode ma Allah akan abin da Allah ya maka shi ne sai Allah ya ce la'in shakartum da azidan na kum jarabawa haka Allah zai zo ya taɓo ka wata rana in lafiya kake ji da ita wata rana ka samu kanka ba lafiya inda kana tashi cikin sauki kana ji wannan ai ba komai bane ɗabi'a ne sai wata ranta ga kana tashi da ƙyar da kana cin abinci ka je ya fito cikin sauki sai ka ga ya ƙi fitowa da kana ganin ba komai ba ne ai kawai duka ma mutane haka suke to lokacin da kana rasa irin lafiyar nan sai ka gane kai ashe Allah ya maka ni'ima wanda take bai ba ai kaɗan ba wata ran kana samu kana samu wata rana sai Allah ya jarabce ka da wani abu hanyar samun ta yi tsaya sai ka gane ashe abin da Allah ya maka din nan ba kowa ya bashi ba to Allah madaukakin sarki yana jaraba mutane da ababe na alkhairi ya gani za su koje ya jarabta mutane da ababe na bala'i ya gani za su yi haƙuri kuma su san cewa Allah ne ya jarabce su su koma ma Allah yadda Allah ya yabi wanda Allah ya hore ma alkhairi ya gode ma Allah haka kuma ya yabi wanda Allah ya jarabta da mugun abu ya gode ma Allah Sulaiman Allah ya tattara masa komi na wadata da mulki da Allah ya tashi yaban shi yace inna Allah madaukakin sarki yace ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da wannan bawa Sulaiman innahu awwab shi mutum ne mai yawan mai da lamari ga Allah kaji wajen bangaren mawadaci wanda ya gode ma Allah ya bi Allah Allah ya yabe shi Ayyub alaihi salam da Allah ya zubo mashi bala'i da rashin lafiya da rasa iyalan shi da rasa dukiyar shi Allah ya ce inna wajadnahu sabiran mu mun tarda shi mutum ne wanda yake mai hakuri shi ma ni'mal abdu innahu awwab shi ma ma dalla da wannan bawa mai hakuri akan bala'i na Allah da ya same shi shi mutum ne mai yawan mai da dabari da Allah to dan haka kenan Allah yana jarabta mutane da abu wanda yake mummuna yana jarabta mutane da abu wanda yake kyakkyawa ya gani za a komo ga Allah kai wanda aka baya kyautatawa Allah ya ga za ka dawo za ka gode masa kai wanda aka jarabtawa da mugun abu aka za ka bar abin da kake yi ka dawo ga hanyar Allah to babban mugun abu shi ne Allah ya jarabce ka ta wajen ɓangaren ni'ima ɗin sannan kuma ka ci gaba da abin da kake yi Allah ya taka ma birki da bala'i shi ma ni'ima ne kana yi kana yi Allah yana baka yana kyautata maka ba kan hanyar Allah kake ba sai Allah ya jarabce ka daɗin da kai da masallaci sai daga hannu da Allah ya rubuta maka wani mugun abin sai ka ga shi ne ke rikan kowa tsawo na gaba to in ka ga haka ko da bala'i ya zo maka gode ma Allah bala'in ya zo amma Allah bai raba ka da shi ba kidan ka samu ka samu Allah ya juyo maka abin da zai nabahar da kai amma babban mugun abu Allah ya baka ka bujire mashi kana yi ta yin abin da bai so kuma Allah ya ci gaba da ƙara maka to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace in ka gabawa yana tsaye akan saban Allah duk abin da Allah bai so shi yake yi kuma Allah yana yi ta ƙara mashi maimakon a zai mashi bala'i ko ya ga wani abu kaza ko mi rayuwa kawai tana tafiya mu ne alkaza kuma yana tafiya annabi ya ce to in kaga irin haka fa'alam annahu istidraj Allah yana mashi tanana ne Allah ya ce wa umri lahum ina jinkirta mashi ne so Allah ke yi ka kare dukkan jin daɗin ka na duniya lokacin da ka je ka tarda shi kuma ba abin da yi maka saura sai a yi ta azabtar da kai ila masha Allah idan haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa balawala su ma yahudu haka muka musu muka rinka jarabta su bil hasanati da ababe wanda suke masu daɗi wa sayyi'ati da ababe wanda suke munana la'annahum yarji'un dan su komo ma Allah maɗaukakin sarki fa khalafa
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يعودوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين
Allah madaukakin sarki yace fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu lalatattu suka mai wurin waɗannan mutane wanda Allah ya ce suna da kirki akwai mutanen kirki akwai waɗanda suke ba su ba sai waɗansu mutanen banza suka maye wurinsu wani kulkita ba sun gaji littafi gado sun zo sun tarda ga attaura ko sun tarda ga injil ya kuduna araba hadal adna suna karɓar ababe na duniya ita ce adna ɗin wa ya ƙoro na sai kwallada su karfi abu na duniya ta hanya halal wal haram bai dame su ba sannan in suka ce suka ce wa ya ƙoro na sai kwallada sai su ce Allah da sannu zai yafe mamu wa in yaktihim arahu min nuhu ya'khudhu sun ci na yau in wani abin da duniya ya zo kuma koda da haramun ne shi ma sai su karɓa su ce Allah ya ce alam yukhad alaihim mitaqul kitabi Allah ya kulu ala Allah illa alhaq shin ba daukan musu alƙawari a cikin at-taurah nasu ba alƙawari Allah ya kulu ala Allah illa alhaq kar su faɗi wani abu da Allah madaukakin sarki sai abin da yake gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun karanci abin da ke cikin at-taurah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce waladdarul akhiratu lalle gida na lahira na lahira khairun shi ne yafi akan abin da za ka ci na rashwa lillazina yattaqun ga waɗanda suke suna tsoron Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba sai Allah ya wal ladina yumassikuna bil kitabi waɗanda suke ruku da littafi na Allah ruku na gangan wa aqamu salata kuma suka rinka tsayi da sallah inna la nudhi'u ajran muslihin abin da yake tabbatacce shine Allah ya ce ba mu tozartar da ladan waɗanda suke masu gyara فخلف من بعدهم خلف sai wasu malalata suka maike masu baya khalafa ai ya biyo masu baya khalfun da sukun abinda ake nufi lalatattu dan haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul maryam yace fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سوى بيتي باين mutanen banza wanda suke tozartar da sallah amma khalaf da fatha na lam yana nuna mutanen kirki akwai salaf akwai khalaf haka malamai suka tafi akan rarrabe tsakanin khalqun da kuma khalaqun fa khalaqa min ba'dihim khalqun warithu kitaba sun gaji littafi wannan littafi ko da ya zama at ne in ana magana ne akan yahudi kenan ko kuma al'injil ne wanda ya biyo makattawa baya ko kuma al'ur'an malamai suka ce dukka ya sulh su ne sun zo sun tabbata ne ta an tabbatar da shi sun tabbata shi a matsayin gano ya kudu na arab ba ta zarkadina al'arab suna karɓar al'arab ababe dukkan abin da ke cikin duniya sunan su arab da fataha na amma abu a da aina abu wannan ana cikin zinari amma arab duk abin da ke cikin duniyan nan arab ne me yasa ake ce ba abin duniya arab asalin arab abin da zai gitta wajen faɗi ba wajen tsawo ba arab ya gitta saboda mafiya yawan abin da zai gitta wucewa da yi to kuma duniyar nan duk abin da ke cikinta komun kaga ya yawaita komun kaga ya daɗe to ألا إنما الدنيا كظل بنيته فلا بد يوما أن ظلك زائل وأن الدنيا كمر إنوات in yau ka kake kana cikin innuwa wata ran wani lokaci za ka zo ka in yanzu kaga kana cikin innuwa wani lokaci za ka zo ka sarda ka cikin rana abu ne wanda yana gushewa to duniya da kowa ya waita ko mun kuma ka daɗe ko dai wata rana ka zo ka da ita ni'imar ta wuce ko ka zo ka da shi mai ni'imar baya nan in kuɗi ne haka suna iya tsari in matsayi ana iya abinda ka ko ka mutu wannan alƙoli shi ya gushe ko kuma mai shi ɗin ya gushe to don haka abubuwa da duniya dukansu arab ne kama abin da zai gito maka ne kama abin da za a kawo maka shi gaba gare ka biya wuce ne abin da ake nufi ne ya hudu na arab hadal adna suna karɓar ababe wanda suke na wannan al'adna ko dai mafi kusa in ka kalli duniya ita ake farawa da ita kinan zai zama minan dunubi abinda ya matso maka kusa sai a ce haza adna ila haza min haza غلبت الروم في أدنى الأرض ko da ya zama kusanci ko kuma ya zama minar dalala shi ne ƙasƙanci dukkansu duniya ta sifantu da su ya abu da araba hadal adna suna ɗaukar ababe wanda suke na hadal adna wannan mafi kusa in ka kalli duniya ta fi kusa a kan lahira lahira daga baya za ta idan duniya ita ta fi kusa ko kuma ya hudu na araba hadal adna suna karɓar ababen da na wannan mafi ƙasƙancin nan al'adna in za a raba shi ga lahira wajen ɓangaren ƙasƙanci to af'al tafdhil ba ta aiki ta kenan hada da ne wannan duniya wadda take kaskantatta suna ɗaukar ababe wanda suke na rayuwa ta duniya in suka ɗauki abin da suka ɗauka ta hanyar harawa wa ya kori da suka faru da al'imamu ibn kathir ya ce sun zama mutane ne maciyan rashuwa cin hanci za a kawo kudi shugabanninsu da masu hukuncinsu a basu su murta gaskiya cin haram in suka ci wannan ta wuce wa ya kulu da sayi ufaru lana ai Allah zai yafe mu in wannan ta wuce wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhu in kuma wani abin da duniya ya zo irin wancan kuma sai su kara ci a kowane suna nan musirrona akan jirgin da suke kai su yi yanzu su ce Allah zai yafe mamu in wani ya ƙara zuwa su ƙara yi to ba abin da ke zamowa wasa da Allah kamar nacewa a kan laifi ɗan adam yana iya yi laifi ya roƙi Allah gafara Allah zai iya ya gafarta amma nacewa a kan wannan laifi to shi ne abinda Allah bai so don haka Allah ba ɗauka sarki ya ce wallabi ne idan fa'ali ba shi shakar awwalabu a kusahun zakaru ma ha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wanda in suka aikata idan fa'alu fahishatan mummunan aiki wanda ya kai matuka wajen moni shi da alfahisha abu mai muni na raba wanda suke ce ma alfahish wajidin kajidin rimi laisa bi fahishin idan iya nasfatu wala bi mu'aqqali abi da muni alfahisha laifi wanda ya kai matuka wajen muni in dai bai zama akwai istighfari neman gafara na gaske zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki yana yafe shi sai su tuna da Allah su nemi gafara da laifukan su Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane da ke yafe laifuka ba Allah ba to kaji sai Allah ya ce wa lam yusirru ala ma fa'al ba su nacewa akan abin da suke aikata wa wahum ya'lamun أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin waɗannan su ne Allah madaukakin sarki zai zama sakamakon su zai masu sabako da gafara da aljanna har zuwa magana da waɗannan mutane da lada wanda Allah ya yanke musu saboda ne ne ba su walam yusirru ala ma fa'alu kenan da suna ce akan abin da suke aikatawa da hukunci ba shi ne hukunci ba to waɗannan mugun abin za su ci wannan su ce sai yughfaru lana sannan wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhuhu kenan al-israr ala dhunub su ne ke sa Allah madaukakin sarki ya kiyaye waɗannan laifuka amma ko da mutum bai laifi ɗabi'a ce ta ɗan adam annabi cewa ya launa tuzhibu la dhahaba Allah bikum wa la ya'ti Allah wa la ya'ti Allah bi qaumin yudhibuna wa yastaghfiruna fayaghfiru Allah lahum da a ce ba za ku yi laifin ba da sai Allah ya tafi da ku ta ina za a gane Allah rahimun ne ta ina za a gane Allah ghafurun ne in kace kai mai kyauta ne amma sai baka samu wanda za ka raba ba kyautar ba ina za a gane kyautar ce nan sai an samu mabukata wanda za ka ba kyauta lokacin ne za ka ɗauka ka ba su a gane wani yana da kyautar kenan da a ce babu waɗanda za a makafara to za a rinka faɗan cewa Allah yana da gafara amma mutane ba za su gane ba amma an ka samu galai kai da kanka da ta ga wani mugun abin da waɗansu mutane suke a rayuwa kai ka san Allah lalle yana da yafiya kai ka san Allah halim ne Allah yana da hakuri to sifofi na Allah suna fitowa ne lokacin da aka samu al-muqtaba وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا ألا يتألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب شنبا أوكي القولي بسوبة ميثاق الكتاب القولي وانديكن للتافي شين التوراة ألا مدرسي يا قومي القولي أهل الكتاب نسي بمثال بيان الأسكياء كالسقوى يقومي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وان ita ce aya ita ce karfafa wannan aya da muke ciki annabi ukan alaihi kitabul kitabi ba a dauki alkawari a cikin littafin at-taura ba ga waɗannan yahudu cewa Allah ya kono ala Allah illa al-haqq kasu faɗa ma Allah komai kasu faɗi komi a kan Allah sai abu wanda yake na gaskiya ai latubayyinun na hulun nasi Allah ya ɗauki alkawari da cewa sai kun yi bayanin gaskiya ga mutane wala taktumu na ku ba za ku koyi shi ta gaskiyar ba to amma me suka yi fa na bazo wa ra'a zuhurihim sai suka watsar da wannan alkawari baya gare su washtarau bihi thamanan qalila suka sai wannan alƙawarin suka bada shi kirki karbi wani dan kuɗi wanda yake dan kaɗan na duniya fa bi isa ma yashtarun abinda suka sai da alkhairi suka sawo sharri da shi yayi muni kidan Allah ya rubuta ahlul kitabi su kasu faɗi wani abu da Allah sai gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun karanci abin da ke cikin at-taura sai Allah yace wala darul akhiratu khairun gida na lahira sakamako na aljanna khairun shi yafi akan kudi wanda za su rinka dauka na duniya wanda suke yan kadan ne in ma ka same su in ma ka ji dadi da su dan lokaci kadan ne ko ka tafi ko kudin su tafi wannan sakamako na lahira shi ne wadda darun asara gida wadda yake na lahira na ƙarshe khairun da gari da ya tako shi ya fi me ya ce? wadarun yake ba wadda eh? wadarun yake wadarun asira gida na lahira na ƙarshe kenan والدار الآخرة خير للذين يتقون جدا للآخرة شين يفي كما سورا الله كنا جدا للآخرة شين يفي كما سورا الله آخرة تعقلون يزرق ذنى أكان أبنك كيش la taqiluna ba za ku rinka hankalta ababen da Allah ke nuna maku ba in ka ga awa ko ka ga afa wannan fa da wannan waw afafi ne ga wata jumla wanda aka shafe yanzu za ku zanna akan abin da kuke kanku fala taqiluna ba za ku hankalta ba yanzu za ku zanna a za su zanna akan abin da suke na duhu na rishin sanin abin da ke faruwa ولم يسيروا في الأرض فاستفي أبا القصابة دي إن كذا آوى هو آفا أكوي جملة ودتكي أن شافي تونم فا هو وأفا فيني أكن ونن جملة ودا أك شافي أنا سيكتي أه يزودا كذنة أه إن استفهام تنبيا إكي مصر يزودا كذنة أكن cin haram riko da duniya da mantawa da lahira tare da cewa kun san cewa duniyar nan ya takaitatta ce ƙararra ce kusa kusa nan za a zo a waye gari ko dai babu abin ko kuma babu kai amma tare da haka kun san rayuwa ta lahira rayuwa ce wadda take ta dindindin ba ƙarewa za ta yi ba amma tare da haka fala ta aqilun za ku zanna a haka fala ta aqilun ba tare da kuna hankalta abin da ya kamata ku hankalta ba ta kaka za ku ɗaukin abin da yake takaitacce jin daɗi na duniya wanda yake ɗan kaɗan ku bar jin daɗi na lahira ko ku zaɓi ɗan jin daɗi ɗan kaɗan don ku je ku faɗa cikin mugun abu na abada to duk wanda zai yi irin haka bai da hankali don haka wani malami ya ce da a ce duniya komi na ta zinare ne amma kuma za ta zo ta ƙare ita kuma lalura komi na ta ƙasa ne amma tana nan da mai hankali zai zaɓi ƙasa wadda take dindindin akan zinari wanda in an wayi gari za a samu babu ita ta bace ta tafi ba ta nan to balle kuma lahira ita ce zinara kuma ita ce har abadan duniya kuma ita ce kasar ita ce kuma mai yankewa don haka kaga in Allah ya ga ababe wanda mutane ke yi na zaben duniya akan lahira sai ce a fala ta ilun ba ku da hankali ne don zaben duniya a kan lahira tasarrufu ne da waɗanda ba su da hankali wallabi ne wasu ko da bil kitabi waɗanda suke riko annan afala ta'qiluna haka aka karanta jumhur haka suke karanta an karanta afala ya'qilun shi ma qira'a ce wallabi ne yumaththikuna bil kitabi waɗanda suke riko da littafi riko na gaske ba su zaku-zaku suke riko da ababe wanda aka karantar da su an karanta yumarsikuna an karanta yumsikuna dukkan su lugati za a ce amsaka hada za a cewa matsaka hada za a cewa tamassaka bi hada dukkan su lugati waɗanda suke riko riko na jim da littafi na Allah سواء أنت التوراة ne سواء أنت إنجيل ne سواء أنت القرآن ne Allah yake waɗanda suke riko da ko alƙur'ani duk wanda ke riko da littafi wanda Allah ya saukar da shi wanda ke nuna ku yi alkhairi ku samu alkhairi ku bar sharri dan ku samu alkhairi dan kuma sharri na wuta ya bar ku to kuma mutanen tare da yin haka riko da littafi wa aqamu salata kuma suka tsaye da sallah in aka ce mutum ya yi riko da littafi gangan ba cikin alqur'ani bane ake cewa a aqimu as-salata atu zakata na'am ta kakari da cewa ka rike littafi alqur'ani baka yi riko da sallah ba in baka yi riko da sallah ba baka yi riko da alqur'ani ba saboda zamu ji aqimu as-salata aqimu as-salata ya bunayya aqimu as-salata aqimu as-salata atu zakata ya mai bai da yawa mm kenan ban yiwa ka yi riko da alqur'ani sai ka yi riko da sallah to amma me yasa aka maimaita cewa wa aqamus salata tare da ya isa aka ce walladina yumassikuna bil kitabi suka yi riko gangan da alqur'ani ko da at-taura ko da al-injil wannan yana nufin da cewa lalle sun yi riko da sallah mm
to amma sai aka zo aka ce wa aqamus salata wannan aqaful khasi ala al-ammi ake ce mashi a zo da abu na gaba daya sai a fidda wani abu wanda ke da sifofi na daban daga cikin abin da aka ambata sai a yi akafin shi kamar man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal wanda ya zama maki mala'iku mala'iku jibril yana cikin sai aka kuma ambata jibril tanazzalul mala'ikatu a lailatul qadri mala'iku suna sabka jibril ya shiga ciki sai aka ce wa ruhu da jibril dan nuna cewa jibrilun nan na daban ne fa a cikin mala'iku mm to haka ruko da littafi abu ne wanda yake na gaba daya amma ruko da abin da ya shafi sallah to yana da wani bambanci na daban dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa alamu anna khayra a'malikum as-salah mafificin ayyukanku shi ne sallah wa aqamu salata suka tsaye da sallah da yawa Allah da suka ce aqamu salata ba ya ce wa sallu
mm saboda tsaye da sallah wani abu ne daban yin sallah wani abu ne daban mafiya yawan mutane sallah suke yi ba iqamatu sala ba sallah suke yi wanda za ka rinka azzabo shi kasa kana bubbugawa to ikamatu sala shine a yi ta kan lokaci a zo da farillanta da rukunai nata irin yadda annabi ya koyar ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli in ba a yi irin haka ba sunan shi sallah za a iya ganin ka duka ka taso ka yi sujada ka taso amma aikin banza ka yi wannan shine ya faru zamanin annabi ya ga wani mutum ya je ya yi sallah yace izhab fa salli fa innaka lam tusalli mm je kai sallah da kai sallah ba mutumin bai duka ba ya yi ruku'i bai taso ba ya taso bai yi sujada ba ya yi sujada amma yanda annabi yace yayi a a bayan da annabi yayi ba yayi dan haka sai annabi yace kamar ba kai bane to da yawa daga cikin mutane irin yanda suke sallah kamar ba su yi bane dan haka annabi ba da labarin akwai mutumin da zai shekara 60 yana sallah ba a karɓar mashi sallah guda ba ka san akwai asara ko annabi cewa amaru ummati ma baina 60 wa 70 rayuwar da kuma ta tsakanin shekara 60 ne da 70 kadan ne ke kedar haka to ka duk wannan rayuwar ta ka yi ta kana sallah kana aikin banza da dan haka aka yi afafi na sallah saboda muhimmancin ta a cikin addini Allah ya ce wallabi ne wasu na bil kitabi waɗanda suka yi riko da littafi na Allah wa aqamu salata suka tsaye da sallah inna lalle tabbas mu in ji Allah la nudhi'u ajra al muslihin babu kai barkar da lada ta masu gyara akwai salih akwai muslih wanda yake salihin fi zatihi shi da kanshi mutumin kirki ne amma yana gyara barna yana gyara barna to al-muslihu khairun min as-salih mai gyara ya fi wanda yake mai gyara wani ya fi wanda yake gyara kanshi tare da gyara kanshi din nan ma abu ne wanda ake nema amma ka gyaru ka gyara wani ya fi a ce ka gyaru kaɗai ka bar wani cikin halin da yake ciki don haka Allah ya ce duk waɗanda suke gyara ba za ka tuzantar da ladansu ba mm kai ka gyaru kuma kana neman wani wani ya gyaru irin ta to wannan tana da linki na lada dan waɗanda suke gyara suke samun ƙalubala su ne ke samun cikas a cikin rayuwa mafiya yawa wanda ya ce sallah zan je in yi in dawo azumi zan yi maka kaina ba ruwana da kai in ce maka daidai ne kai ba daidai ne kai ba can kai ka sani wannan ba a faɗa da shi lokacin da annabi salih ba ruwan shi da kowa qalu la ilaha kunta fina marjumun qabla hada kamin ya fara ce musu ku yi ku bari suka ce wallahi kana burge mu muna son ka muna ganin ka lokacin da yake salih kenan amma lokacin da ya taso musu a matsayin muslih akan hana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murid sai aka fara ababan da aka tashi da shi kenan mutane suna son mutumin kirki a ce ustaz amma kana fara ce musu wannan zama da kuke kuna abu kaza wannan mugun abu da kuke yi ba ta lokaci ne bai dace ba bai kamata ba to kai ka shiga uku sai zagi sai cin mutunci sai abin da zai biyo bayan haka dan haka Allah ya ce walladina yumassikuna bil kitabi wadanda suka yi roko da littafi na Allah wa aqamus salata suka tsaya da sallah su tabbatar da cewa inna inda Allah la nudhi'u ajra al muslihin mu ba ku zartar da ladan wanda ya kyautata aiki yayi gyara masu gyara ba mu to zartar da ladansu adan ya kamata mu dakata saboda karewar lokaci sai sati mai zuwa in Allah yayi araita ma nattaqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin in akwai tambaya bayan kira sallah in Allah ya sa an sani sai a ansa in ba sani ba sai a ba da lokaci
آمنت سوى
وخواتيم أعمالكم على خير من تقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت